الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله الأمين سيد الأولين والآخرين وإمام المتقين وقائد الجر المحجلين وعلى آله وصحابته والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم آت نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أما بعد ينقوى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عليكم السلام ورحمة a yau muna takwas ga watan ramadan hijiran manzan Allah sallallahu alaihi wasallam alif da ɗari hudu da arba'in da biyar sha takwas ga watan uku miladiyan annabi isa alaihi salam dubu biyu da ashirin da hudu za ku ci gaba da karatun alkur'ani mai girma a wannan masallaci mai albarka kamar yadda muka saba idan ba mu manta ba muna cikin suratul ma'ida aya na 67 ko aya na 66 يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك فإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يأسمك من الناس إن الله لا يحب الكافرين الله يتياك يا النبي يا منزونا كإسر دا أبن دا نسوكر مكا دا قرينا نود أن أبو بوا دنا فتا مكا نا أهل الكتاب da yadda suka Allah ya la'ance su da yadda Allah ya yi fishi da su da yadda Allah ya nisanta su to ya kai manzo na kar ka ji tsoron faɗa ballig ma unzila ilayka min rabbik ka isar da abin da Allah ya faɗa maka gaba daya fa in lam taf'al idan baka isar ba ka rage wani abu fa ma ballagta risalata to baka isar da sakon da Allah ubangiji ya turo ka da shi ba wallahu ya'simuka minan nas ka sani ba wani wanda ya isa ya iya maka komai Allah zai kiyaye ka daga sharrin mutane gabaki daya inna Allah la yahdi al-qawmal kafirin Allah baya shiryar da waɗanda suka zama kafirai kuma hakika manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya isar da sakon Allah ala ablagi wajhin bai rage komai ba bai ƙara komai ba addar risala ballagar risala wa addal amana wa nasaha al-umma wa kashafa al-gumma wa jahada fillahi haqqa jihadihi manzo Allah ya isar da sakon Allah ya yi nasiha ga al'umma ya yi ƙoƙarinsa wajen ya jawo mutane ya nuna musu hanyar daidai domin maza Allah bai bar wani aikin alheri ba sai da ya nuna mana bai bar wani aikin sharri ba sai da ya tsawatar da al'ummarsa ga barinsa Allah ya ce kuma ya yi alkawarin zai kiyaye shi daga dukkan wani sharrin mai sharri dan Allah ya faɗa a baya kullama auqadu naran lil harbi atfa'aha Allah duk lokacin da suka kunna wutan yaƙi don cutar da manzon Allah da wutan makirci Allah sai ya bucar da wannan wutan duk lokacin da suka tara ƙarfinsu suna yin tabiitin magana da daddare wanda da su waye gari da shi na kulla makirci ga manzon Allah a daren sai Allah ya bada labari wa manzon Allah ya karya alƙadarinsu aka ce wani lokaci maza Allah sallallahu alaihi wasallama yana karkashin bishiya yana yana gide sai wani kafiri sunansa gauras sai ya zo ya ɗauki takwabin manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam sai ce manzan Allah man yamna uka minni waye zai hana ni na na far maka na gama da kai yau manzan Allah sai ya ce masa Allah Allah ne sai kawai bari ya kama shi da makyarkyata shi dai bai tsinci kansa ba kawai sai ya gan shi a yashi a ƙasa babu takwabi a hannunsa sai manzon Allah kuma takwabin yana hannun manzon Allah manzon Allah sai ce kuma anta man yamna uka minni kai kuma waye zai hana ni na kashe ka sai ce wa manzon Allah kun khaira akizin ka zamo mai kyakkyawan kamu ka zamo mai kyakkyawan ramuwa sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya yafe masa bai masa komai ba sai ya koma gurin mutanensa yana ce inni ji'tu min indi khairin nasi na zo daga wajen mafi alkhairi a cikin mutane shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wannan kuma haka halinsa yake kamar yadda Allah ubangiji ya faɗa a cikin duk littattafai manzon Allah la yadfa'u sayyi'ata bis sayyi'a walakin ya'fu wa yasfa ولن يقبضه الله حتى يقيم به الملة الأوجاء بأن يقولوا لا إله إلا الله ويفتح به أعينا أميا وآذانا سما وقلوبا غلفا الله أبنجي يتي manzan Allah baya rama mummuna da mummuna ko an masa mummuna baya ramawa sannan idan an cuce shi to idan ya zo bai rama cuta da cuta kuma Allah bai ɗauki ransa ba sai da ya tsayar da ya cika addinin nan da zuwan manzan Allah al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dinan a wannan sura muka karanta bi an yaqulu la ilaha illa Allah sai mutane sun ce la ilaha illa Allah wa yaftahu bihi ayunan umyan Allah ya bude idan dunan da suka makanta wa quluban gulfan da zuciyan da suke yinke wa azanan summan da kunnuwan da suka kurumta to lallai manzon Allah baya rama mummuna da mummuna domin mun jima daga cikin abin da ya karantar shugaban kyawawan aiki sayyidu makarimul akhlaq shugaban makarimul akhlaq shine al'afu inda al-maqdira lokacin da kake da iko karama lokacin da ka samu karfin da za ka rama lokacin da ka samu arzikin da za ka huce fishi to sai ka ki huce fishi sai ka kyautata sai karama kyakkyawa da mummuna kamar yadda muka gani manzon Allah haka sallallahu alaihi wasallam yayi da yawa da wanda suka cutar da shi irin su Sumama ibn al-Usal wanda ruwayoyin su gashi nan da yawa sun cutar da annabi sun kashe sahabban annabi ɗaruruwa amma daga ƙarshe da annabi ya samu ikon da zai kashe su ya ɗaufan sa a kansu manzon Allah sai ya yafe musu kamar su irin irin su washi wanda shine ya kashe baffan manzon Allah sayyiduna Hamza asadul Islam saifullahi al-maslul al-kafirin shi ya kashe sayyidina hamza ya farka kirjinsa ya ciro zuciyansa ya gasa zuciyan sayyidina hamza ya yi musula da shi ma'ana ya yanke hancinsa da kunnensa da sauransu amma duk da haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bai yi mishi mummunan kamu ba to haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake ya rifa'u sayyi'ata bil hasana ya rifa'u al hasana bis sayyi'a ko ko ya rifa'u menene za a ce wa'adfi as sayyi'ata al hasanata tamhuha da kuma Allah yadda ya ce idfa billati hiya ahsan karama da abin da yafi kyau ba ma Allah yana ce karama mummuna wato da kyakkyawa bane a'a Allah cewa yake yi in aka maka mummuna to ka duba abin da yafi kyau cikin kyakkyawa sai karama da shi to Allah ubangiji ya ce wallahu ya'simuka minan nas ya rasulullahi Allah zai kiyaye ka daga mutane daga dukkan sharrin mai sharri inna Allah la yahdi al kafirin Allah Ubangiji baya shiryar da kafirai zuwa ga samun dama akan kafircin su da kuma samun nasara akan mumini Allah ya kiyaye mu na'am
بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل أنزل إليكم وما أنزل إليكم من ربكم وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا فلا تاس على القوم الكافرين قل يا أهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم ولا يزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا فلا تاس على القوم الكافرين الله يتي كفدا مس يا رسول الله يا أهل الكتاب يا كو وندا aka ba ku littafi yahudu da nasara lastum ala shay'in kudin nan fa ba ku kan komai hudun nan addinin ku fa wato Allah ba zai karba ba hatta tuqimu taurata wal injila sai kun tsayar da abin da Allah ya saukar a cikin at-taura da injila sai kun tsayar da abin da Allah ya kawo na shari'a a cikin at-taura da injila sai kun yi imani da manzon Allah kaman yadda a cikin at-taura Allah ya ce ku yi imani da manzon Allah kaman yadda yake a cikin linjila Allah ya faɗa mana na cikin linjila annabi isa ya yi albishir da zuwan manzan Allah wa mubashiran bi rasulin ya ci min ba'di min ba'di ismuhu ahmad manzon da zai zo a bayana sunansa ahmadu annabi isa ne yake yin wannan albishir din kuma manzon Allah ya faɗa cewa a cikin at-taura Allah ya faɗi sifofinsa kaman hadisin da ɗazu muka karanta an tambayi sayyiduna abdullahi ibn amr ibn as aka tambaye shi aka ce masa shin hal kana rasulullahi mansufan fi taurati shin wai manzon Allah da gaske da akwai sifofinsa a at-taura sai ya ce na'am wallahi innahu la mansufun fi taura bi ba'd sifatihi fil qur'an wallahi haka ne akwai sifofin manzon Allah a cikin at-taura kamar yadda akwai sifofinsa a cikin alqur'ani a cikin at-taura Allah ya ce ya ayyuhan nabiyyu inna arsalnaka shahidan wa mubashiran wa nadhira سميتك المتوكلة لست بفذ كو ليس بفذ ولا غليظ ولا سخاب في الأسواق ولا يدفع السيئة بالسيئة ولكن يعفو ويدفع ولن يقبله الله حتى يقيم به الملة الأوجاع وأن حديثي لدى بك كرن تاشي أبايا to yana rubuce a cikin attaura sifofin manzon Allah mubashiran nadiran da kamannin manzon Allah da kaman manzon Allah hatta yanayin gashin jikin manzon Allah duka Allah ya faɗa musu a cikin attaura Allah ya faɗa musu cikin littattafansu domin wato suna zaune suna dafan annabi ya fito ne a cikin su su banu Isra'il sai suka ga bai fito a cikin banu Isra'il ba ya fito cikin larabawa to sai hasada ya kama su yaya za a yi muna maɗaukaka mu miƙa wuya ma wanda ba mutane bane da aka san su maɗaukaka domin yana daga cikin al'adan mutane masu daraja wato idan wani abu ya zo daga gurin wanda ba su ba bai kai su daraja ba sai su ki sallamawa su ki mika wuya su ki kaskantar da kai suna ganin wai idan sun kaskantar da kai ai kaman darajar su suka sayar ai kaman su da su kaskanta ne su koma baya ai Allah ya faɗa mana a baya har tawassuli suke da manzon Allah idan da su tafi yaƙi tsakanin su sukan ce ya Allah muna roƙonka muna kamun kafa da annabi haka al-imam al-qurtubi ya kawo cikin al-jami karkashin walamma ja'ahum kitabun min indillahi musaddiqun lima ma'ahum wa kanu min qabli yastaftihuna 'ala alladhina kafaru falamma ja'ahum ma arafu kafaru bihi fala'natullahi 'ala al-kafirin bi'sa ma sharaw bihi anfusahum an yakfuru bima anzala Allah baghiya an yunzila Allah min fadlihi 'ala man yasha'u min ibadihi faba'u bighadabin 'ala ghadabin wa lil-kafirin 'adhabun muhin Allah ubangiji yace kafin a turo manzon Allah sun zamo yastafcihuna suna neman nasara suna roƙon Allah su ce dan annabin da kai alƙawari kace zai zo ya Allah ka bamu nasara amma falan ma ja'ahum ma arafu kafaru bihi da suka ga annabi ya zo ba daga cikin su ba ba daga kabilan su ba sai suka yi tawaye suka kafirce Allah ya ce fala'anatullahi alal kafirin amma Allah ya tsine ma waɗannan kafirai bi sama sharu bihi anfusuhum tur da abin da suka saya ma kansu ga sifofin manzon Allah karara amma suka ki su yi imani shine Allah ya ce ya ahlal kitabi lastum ala shay'in a dalilin saukan wannan ayan yahudu suka zo gurin manzo Allah sai suka ce ina kace a taura ma littafi ne daga Allah wanda aka saukar ma annabi Musa annabi sai ce eh littafi ne daga Allah shari'a ne na Allah sai suka ce to mu mun rike a taura amma bayan a taura babu ruwanmu da komai ba ruwanmu da linjila ba ruwanmu da qur'anin da aka baka sai Allah ya ce to ai ba ku isa ba ya ahlal kitabi qul ya ahlal kitabi ya ku wanda aka ba ku littafi lastum ala shay'in ba ku kan wani abu na addini ba ku kan wani abu na biyayya ma Allah ba ku kan wani abu na shari'an Allah hatta tuqimu taurata sai kun tsayar da at-taura kun yi aiki da abin da yake ciki sai kun yi aiki da hukuncin da Allah ya saukar a cikin at-taura sai kun yi aiki da umarnin da Allah ya muku a cikin at-taura na ku yi imani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wal injila kuma sai kun yi imani da linjilan da aka saukar ma annabi isa wa ma unzila ilaikum min rabbikum da abinda aka saukar muku daga gurin ubangijinku wala yazidanna kaseeran minhum ma unzila ilaika min rabbika tughyanan wa kufra amma ya rasulullahi ka sani duk wannan wa'azin da ake saukarwa din da wannan ayoyin da yawan su fa ba zai kara musu komai ba sai tughyanan zaƙewa cikin zalunci zaƙewa cikin girman kai da ɗagawa wa kufuran da kafirci fala ta asa alal qaumil kafirin kar kai bakin ciki akan wannan mutane kafirai kar ka damu kar ka damu ya rasulullah nan da Allah ya ce fala ta asa alal qaumil kafirin ba hani bane tasliya ne ma'ana Allah yana rarrashin sa ne kaman Allah ya ce masa kar ka damu amma ba ana hana shi bane domin dole manzon Allah ya damu idan ya ga ba a yi imani da shi ba فلعلك باكئ نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا, يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن أملا وإنا لجائلون ما عليها سعيدا جرزا الله أبنجي يتي a dole ya rasulullahi zaka damu baki un nafsaka ala asarihim in lam yu'minu bi hadha hadisi asafa na san zaka damu ya rasulullah amma karka damu karka damu ya rasulullah fala ta'asa ala alqawmil kafirin kar kai bakin ciki akan waɗannan mutane dama Allah ya riga ya rufe zuciyansu Allah ya rufe fiskansu idan dunansu Allah ya kurmantar da kunnuwansu duk ayoyin da suka gani ba za su yi imani ba saboda haka karka damu ya rasulallah to wannan yana nuna cewa wato biyayya ma Allah yana da alaka da kai imani da duk abin da Allah ya saukar ba a rabewa domin ko abin da ya shafi imani rukunan imani a cikinsa akwai al'imanu bi kutubillahi munazzala imani da littattafan da Allah ya saukar menene rukunan imani rukunan imani guda shida ne al'imanu billah imani da Allah wa mala'ikati imani da mala'iku wa kutubihi imani da littattafan da Allah ya saukar wa rusulihi imani da manzannin da Allah ya saukar wal yawmil akhir imani da ranar gobe kiyama wal imanu bil qadar khairihi wa sharrihi hulwihi wa murrihi imani da kaddara alkhairin sa da sharrin sa mai daci da mai zaki sai kuma idan an hada da arkanul islamin khamsa sai su zamanto guda goma sha ɗaya wanda su ne usul da ya tattaro wato dukkanin imani to idan ka rabe da a ce musulmi zai ce bai yarda da annabi isa ba to musuluncinsa ba zai masa amfani ba shi ba musulmi ba ne da musulmi zai ce bai yarda da musa ba ba zai mishi amfani ba da musulmi zai ce bai yarda da ibrahim ba ba zai mishi amfani ba la nufarriqu baina ahadin minhum wa nahnu lahu muslimun babu rabewa tsakanin gaba ɗaya annabawa ma'ana akwai hadisin da manzon Allah yake su annabawa ƴaƴan wato gwaggwane ne ko ƴaƴan yatendo ne ma'ana su tsakaninsu da junansu da akwai rabita ta nasaba ma akwai rabita ta nasaba manzon Allah ta wani zuri'a ya fito ta zuri'an annabi Isma'il ya fito su kuma banu Isra'ila ta wani zuri'a ta fito suka fito ta zuri'an annabi Ishaqa suka fito kaga abun ya rabu gida biyu ne sabila da haka da akwai dabi dama tuntuni tsakanin larabawa da su banu isra'il akwai dabi sabila da annabi isma'il alaihi salam ya haifi ya'ya guda biyu a a a a ya haifi ya'ya ya haifi ya'ya guda biyu annabi isu ba annabi isma'il ba annabi ishaq annabi ibrahim ya'yansa biyu isma'il da ishaq shi kuma annabi ishaq yana da ya'ya shi ma shine yaqub da isu dukansu annabawa ne to da wannan yaqub da isu din suna da wani farmaki tsakanin su na rikici tun suna yara ruwayoyi sun kawo duk da ruwayoyin isra'iliyat ne amma kuma ai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ba za a karyata su ba duk da kuma ba za a gaskata su ba amma kuma akwai abubuwa da ya shafi qisas wanda addinin musulunci ya zo ya tabbatar wanda aka samu daga gurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ruwayoyin da aka samu daga Ka'bul Ahbab na'am to da Isu da Isha wato da Yaqub Yaqub an ce da shi da Isu tagwaye ne sai tun daga ciki suke aran gama shi is shi ne na baya shi kuma yaqub shi ne a gaba to she isu shi yana yana son ya zamanto shi ne zai fara fitowa wanda har aka ce uwansu tana jin yanayi na wani rudani a cikinta har tana faɗa ma mijinta annabi ishaq sai ya zo ya kafa kunnensa a jikin cibinta sai yana jin abin da suke yi na muhawara to karshe aka ce abin da yasa aka kira isu da isu sabila da shine ya kangare tun daga take yayi rikici da dan uwansa shine Husaini amma ya dawo Hassan dole yace ko a bar shi ya fara fitowa ko yayi dalilin da kowa ma zai rasa sai Yaqub kuma ya yarda sai ya zo daga baya shi yasa aka kira shi da Yaqub daga Aqibu Aqib wanda ya fito daga baya to suka zo Yaqub alaihi salam daga jikinsa banu Isra'ila suka fito su ne waɗannan yara guda goma sha ɗin ‘ya'yansa daga cikinsu da akwai annabi Yusuf akwai Bunyamin wanda sura guda Allah ya saukar yana mana labarin annabi Yusuf da shi da ‘yan uwansa da makircin da ‘yan uwansa suka shirya masa wannan duka yana nan Allah Ubangiji ya kistanta mana su a cikin Alƙur'ani to manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya fito daga zuri'an annabi Ismail kamar yadda manzon Allah ya faɗi cikin ingantaccen hadisi inna Allah tara min bani adam al-araba wa min al-arabi quraishan wa min quraish bani hashim wa ikhtarani min bani hashim fa ana khiyarun min khiyar manzon Allah ya ce Allah a ƴaƴan adam ya zabi ya zabi larabawa daga larabawa ko ya zabi ƴaƴan Ismail ko ya zabi Kinana a kinana ya zaɓi larabawa a larabawa ya zaɓi ƙwarishawa a ƙwarishawa ya zaɓi banu hashim idan aka kirga nasaban manzon Allah zuwa ishirin da a samu yana cikewa ne zuwa ga annabi Ismail azzabihu duk da nan ma an yi sabani wane ne azzabihu din su kuma banu Isra'ila in an koma an bi nasaban su kaman annabi Yusuf ai kakan annabi Musa ne kafin annabi Musa ya fita lokacin da zai Allah zai tsiratar da shi da shi da mutanensa ai ya nemi hanyar da zai fita sai Allah ya rufe hanyoyin gaba ɗaya suka shiga rudani ga fir'auna kuma da jama'a suna bin su a baya sai wata tsohuwa take ce da akwai annabin Allah da yake cikin kogin nan na Misra da ya roƙi Allah ya ce duk lokacin da Allah zai tseratar da wannan jama'an da za su fita daga Misra su fita da gawansa dan haka ba za ku samu hanyar fita ba har sai kun samo gawansa to ta nan ne Allah zai nuna muku hanyar fita wata tsohuwa ta ce ta karanta kuma ta samu sai da annabi Musa alaihi salam ya je kogin Nil ya yi addu'a Allah ya taso masa da gawan annabi Yusuf kamar yadda ya zo cikin wato kisas na Isra'iliyat yi Allah ya taso masa da gawan annabi Yusuf ya fita da gawan Allah Ubangiji ya nuna masa hanyar da ya fita to kaga annabi Musa alaihi salam zaka ga a a a wato shi jikan annabi yusuf ne alaihi salam idan ka duba kuma za ka samu annabi musa wato dan uwa ne da shi da annabi harun ai yan uwa ne me yasa za mu ji a cikin suratu maryam Allah Allah yana ce mana ya ukta haruna ma kana abuki ma asau'in wa ma kanat ummuki bagiya ita uktu harun din ma'ana ita ma maryam mahaifiyar annabi isa yar uwan annabi haruna ne yar uwan annabi haruna ne duk da an yi sabani wannan harun din haruna na annabi musa ne ko kuma wani haruna din ne amma malamai da yawa mufassirun sun ce harunan annabi musa ne ya ukta haruna ma kana abuki min asawin wa ma kanat ummuki bagiya to haka hannatu ita kuma mahaifiyar wato mahaifiyar maryam mahaifiyar maryam ita ce sunanta hannatu sunan mijinta imran Allah ya faɗa mana ya zaɓe su inna Allah inna Allah safa Adama wa Nuhan wa ala Ibrahim wa ala Imran ala alalami zurriyatan ba'daha min ba'din wallahu sami'un alim iz qalat imra'atu Imran rabbi inni nazartu laka ma fi batni muharraran fataqabbal minni innaka anta sami'ul alim falamma wada'atha qalat rabbi inni wada'tuha unsa wallahu a'lamu bima wada'at wa laysa dhakaru kal unsa wa inni sammaytuha maryama wa inni u'izuha bika wa zurriyataha min ash-shaytanir rajim fataqabbalaha rabbuha bikabulin hasanin wa anbataha nabatan hasanan Allah yana faɗa mana mana yadda aka haifi Maryam daga Imran to haka idan ka bibiya da ka samu gaba ɗaya annabawa dangin juna ne gaba ɗayan su shi yasa malamai da suka zo wajen fassara wa taqallubaka fi sajidin sai suka ce Allah yana nufin annabi ya fito ne cikin annabawa annabi jikan annabawa ne wa taqallubaka fi sajidin da jujjuyawanka cikin wa cikin masu sujuda jujjuyawanka cikin masu sujuda ƙarshen annabi mursali shine annabi Isa amma ai a bayan annabi isa ma an samu annabawa amma ba mursalai ba so annabi shamun dukkan su wato shamwil dukkan su a bayan annabi isa suka zo a bayan annabi isa suka zo amma annabi mursali wanda karshe daga shi ba annabin da aka turo sai annabi muhammadu tsakanin su shekara 560 shine annabi isa alaihi salam to dukkan su idan ka bibiya da ka samu duka zuri'a ɗaya ne duka nasaba ɗaya ne to Allah ya ce lastum ala shay'in ku ba akan komai kuke ba hatta tuqimu tawrata wal injil sai kun tsayar da abin da Allah ya saukar a cikin taura da injila wa ma unzila ilaykum min rabbikum da abin da aka saukar muku daga gurin ubangijinku wala yazidanna kaseeran minhum ma unzila ilayka min rabbika tughyanan wa kufra da yawa daga cikin su karka zaci za su yi imani wannan ayoyin da yake sauka makan abin da zai kara musu shine tughyanan dagawa in an ce tughyan shine kaiwa matuƙa gurin zalunci kaiwa matuƙa gurin girman kai shine tsuhuyan to Allah ya ce ba abin da zai kara musu sai tsuhuyanan wa kufra fala ta'sa ya rasulullah karka damu ya rasulullah karka yi bakin ciki alal qaumil kafirin akan waɗannan mutane kafirai na'am
إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابون والنصارى من آمن بالله من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابون والنصارى من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون إن الذين آمنوا وأن سكي إيمان للي وأن سكي إيمان والذين هادوا da wanda suka zamo Yahudawa wasabuna da wanda suka fita daga nasara suka kama bautan taurare su ne asabuna wan nasara da su kansu nasara din man amana billahi wal yawmil akhir wanda ya imani da Allah kuma ya yi imani da ranar alkiyama wa amila salihan ya yi aiki nagari fala khawfun alaihim wala hum yahzanun ba su da tsoro akan fishin da Allah ya yi da su a baya kuma ba su da bakin ciki dangane da abin da za su tarar ranar gobe kiyama ba su da tsoro akan abin da za su tarar kuma ba su da bakin ciki akan abin da suka wato suka aikata a baya na laifuka a Allah Ubangiji dai yana kiransu su zo su taro akan wato darbuka guda ɗaya su taro akan hanya ɗaya shine su zo su yi imani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan an ce Yahudawa ba wai kawai ana nufin family din ba a'a shi ai Yahudanci ai addini ne ai Yahudanci ai wato ba wai sunan ne Allah yake rigima da shi ba ko ko addinin ne Allah yake fada a kansa ba a'a jama'an ne da suka canja littafin su su ne Allah yake fushi da su wala wannahum amanu wattaqau lamasubatun min indillahi khairul law kanu ya'lamun da za su yi imani su ji tsoron Allah ai Allah zai mutu sakamako mai kyau wala taziru waziratun wizra ukra wa allaysa lil insani illa ma sa'a wa anna sa'ayahu sawfa yura sun mai jizahul jaza al'aufa laifin wani ba shafan laifin wani domin wato yahudawa a cikinsu idan an samu wanda suka yi imani babu ruwan Allah Allah ya ɗauke wannan duka abubuwan da wato suke ciki na bala'i da fitina da la'anta da Allah ya ce kuma za su ci gaba da zama cikin wannan la'antar har zuwa alkiyama wa duribat alaihimu zillatu wal makkanatu wa ba'u bi gadabin min Allah an bige su da kaskanci da talauci kuma sun waye gari da fishin Allah saboda fa yanda Allah ya fishi da su duk sallan duniya sai ka nemi tsarin Allah daga hanyar Yahudawa cewa da kake ghairil maghdubi alaihim wala dhallin al maghdubu alaihim sune yahudu addalluna sune nasara amma Allah ya ce duk wannan fishin walau annahum innal ladina amanu wanda suka yi imani wallazina hadu da wanda suka zamo yahudawa alladina amanu anan sahabban manzon Allah ne wallazina hadu yahudawa wasabuna masu bautan taurari wan nasara da nasara gaba ɗayan su man amana billahi duk wanda ya imani da Allah ya imani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wal yawmil akhir ya imani da ranar alkiyama wa amila salihan kuma yayi aiki mai kyau fala khawfun alaihim wala hum yahzanun ba tsoro kuma babu bakin ciki to mu duba sila da yake tsakanin al-iman billahi wal yawmil akhir wal amalu salih yanda Allah ya hada su imani da Allah da imani da tashin alkiyama da kuma aiki mai kyau idan kai imani da Allah sai kana butulce ma Allah kana kangare ma Allah ko da a zuciyanka kafirta to kaman tilka'iyyan kana musa sakamakon da Allah zai maka ne tunda Allah ya ce kar kai kaza ka ketare dokansa Allah ya hana ka ka aikata abin da ya hana ka ya maka umarni ka ki bi abin da ya maka umarni to dole imani da alkiyama zai biyo bayan imani da Allah sabila da alkiyama shine yawmul jaza ranar da za a saka ma kowa ranar da za a ba ma kowa sakamakonsa ranar da za a tashi kowa daga kabarinsa a bashi littafin sai karanta sannan kuma wal amalu salih aiki mai kyau duk yanda kai imani da Allah ayyukanka suka zama ba masu kyau ba to imanin ka ba zai maka amfani ba sabila da ko anan suratul asr ma da Allah ya ce wal asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr wanda suka yi imani da Allah suka yi imani da ranar alkiyama suka yi wasiya da gaskiya suka yi wasiya da haƙuri to dole sai an hada da al'amalu salih aiki mai kyau fala khawfun alaihim wala hum yahzanun na'am لقد أخذنا ميثاق بني إسرائيل وأرسلنا إليهم رسلا وأرسلنا إليهم رسلا لما جاءهم رسول بما لا تهوى أنفسهم ثم جاءهم رسول كلما كلما جاءهم رسول بما لا تهوى أنفسهم فريقا كذبوا فريقا كذبوا وفريقا يقتلون لقد أخذنا ميثاق بني إسرائيل وأرسلنا إليهم رسلا كلما جاءهم رسول بما لا تهوى أنفسهم فريقا كذبوا وفريقا يقتلون Allah ce laqad akhadna misaqa bani isra'il hakika mun dauki alƙawarin banu isra'il wa arsalna ilaihim rusula mun turo musu da manzanni kullama ja'ahum rasulun bima la tahwa anfusuhum duk lokacin da annabi ya zo musu duk lokacin da manzo ya zo musu da abin da ya saba ma san zuciyarsu fariqan kazzabu su kakkaryata wasu wa fariqan yaqtulun su kakkashe wasu kuma wannan ɗabi'an su ne Allah ya ce ya ɗauki alkawari da su amma duk alkawarin da Allah Ubangiji ya ɗauka da su sun karya wa iza kadna misaqakum wa rafa'na fawqakum tur tur kuzu ma atainakum bi quwwati wadhkuru ma fihi la'allakum tattaqun thumma tawallaytum min ba'di dhalika Allah Ubangiji ya ce mun ɗauki alkawari da ku mun ɗaga dutse akan ku muka ce kuna saba alkawarin nan dutsen nan dai zo ya kife ku dutsen nan dai zo ya shafe ku dutsen nan ya yi intiba'i a kanku saboda dukkanin halittun Allah suna baƙin ciki suna shiga damuwa lokacin da ɗan adam yake kangare ma Allah dukkanin halittun Allah idan wani lokaci sama takan ce Allah ka bar ni na shafe 'ya'yan adam qalat as-sama'u rabbi da'ani أطبق على ابن آدم فإنه قد طئم خيرك ومنع شكرا الله كبنينا نركتو أكن دان آدم كوكا أقصف على ابن آدم كبني نشافي نسقو نفادو أكن دان آدم نقما دشي فقد طئم خيرك كل yana cikin alkhairinka amma wa mana a shukurak ya ya gode maka ya ya yi maka biyayya haka kasa ma za ta ce ya Allah da'ani aqsifu ala ibn adam ka banni na shafe shi to sawabihim al-ard ma'ana kaman a shafe mutun da kasa ka banni na shafe su gaba daya fa innahum qad ta'imu khayraka wa mana'u shukrak sun ci alkhairin ka kullum suna cikin arzikin ka amma ba su gode maka haka duwatsu ma su ce ya rab da'ani atbaqu ala ala ibn adam ka barni na matsa 'ya'yan adam na haɗe su na matse su ƙasa kuma ta ce da'ani abtali ubna adam ban na haɗiye shi amma a ƙarshe Allah ya ce da'uni wa khalqi law khalaqtumuhum la rahimtumuhum in tabu ilayya fa ana habibuhum wa in lam yatubu fa ana tabibuhum Allah ya ce ha ku barni da halitta na da ku kuka halicce su da kun tausaya musu in sun tuba ina son su in ba su tuba ba kuma ni ne likitan su dan musu magani to duk halittun Allah suna zamowa suna kishiyantan ɗan adam jira suke yi kawai a wani lahaza kawai su gama da ɗan adam to Allah yake mun ɗauki alkawarin banu Isra'il wa arsalna ilaihim rusula mun tura musu da manzanni kullama ja'ahum rasulun bima la tahawa anfusuhum duk lokacin da annabi ya zo musu da abin da ba su so shikenan sai su karyata annabi babu ruwan su da su karyata annabi mun ji diragin din da suka yi ta yi da annabi Musa ya faɗa su faɗa ya faɗa su faɗa ya faɗa Allah ne fa zai faɗa fa amma sai su ce a wama su ce su ba su gamsu ba menene tun daga kan kissan saniya Allah yake faɗa mana wa iska taltum nafsan fadara'atun fiha wallahu mukhrijum ma kuntum taktumun fa qulna idribu bi ba'dihha kadhalika yuhyi Allahu al-mauta wa yuriikum ayatihi la'allakum taqilun thumma qasat qulubukum min ba'di dhalika fa hiya kal hijara aw ashadda qaswa zuciyarsu ya ke kashe sun kashe rai an ce ga yanda dafi suna ta jayayya da Allah jayayya da Allah ba ruwansu su karyata annabawan Allah su da kansu ma suna alfaharin cewa inna qatalna al-masiha isa ibn maryam rasulullah mu muka kashe shi wanda shi yake ce shi manzon Allah ne mun kashe shi a Allah ya ce wa ma qatalu wai mutum ya zamo ya aikata laifi amma har fariya yake yi Allah ya ce duk muna jin ku cewa da kuke mu muka kashe shi mu muka yi kaza to ai ba ku kuka kashe shi ba wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin shubbiha lahu haka suka yanka annabi zakariya suka yanka annabi zakariya jininsa ya yi ta wato ciciya yana tiriri ya ƙi ƙarewa jinin yana zuba suka ɓoye gurin suka rufe lokacin da wani wanda ya yaƙe su buktu nasar ya shiga kudus ya je ya ga jini yana ta bulbula ya ce musu wannan jinin ne suka ce a'a su ma ba su san daga ya ce ku faɗa mun gaskiya in ba ku faɗa mun gaskiya ba sai na kashe ku gaba ɗayan ku suka ce tun da muka kashe annabi haya ne to shine wannan jinin yake bulbula amma babu ruwansu suka kashe annabi zakariya ba ruwansu suka biyo annabi isa har gobe suna da awansu suka kashe annabi isa wannan salim din nan cross din nan da zaka gani an giciye su ai a itikadin su shine an kashe an kashe annabi isa to ta yaya kuma za a kashe Allah kuma eh yayi za a yi a ce an kashe Allah qatalatul yahudu fi ma za'amtum wa li amwatikum bihi ihya'u yahudawa sun kashe shi cikin zaton da kuke kuna ce yahudawa ne suka kashe muku annabin ku har kuna ce ba ku yarda ba ko kwanaki an samu wanda suka ce wai yahudawa su zo a hada kai da a yafe musu jinin annabi Isa qatalatul yahudu fi ma za'amtum wa li amwatikum bihi ihya'u yahudawa sun kashe shi a tsammanin ku kuma shi yake raye matattun ku to ya da ai wanda yake raya matattu kuma a kashe shi a'a wannan babu inna qawlan adlaktumuhu ala Allah menene la qawlun hura'u maganan da kuka faɗa ma Allah kawai rukukin banza ne magana ne da bayi da hujja magana ne da hankali ma ba zai dauka ba to Allah ubangiji yace sun karyata wasu annabawa wasu annabawa kuma sun kakkashe su Allah ya kiyaye mu na'am وحسبوا ألا تكون فتنة وحسبوا ألا تكون فتنة ثم عموا وص وحسبوا ألا تكون فتنة فعموا وصموا ثم تاب الله عليهم ثم عموا وصموا كثير منهم والله بصير بما يعملون وحسبوا ألا تكون فتنة فعموا وصموا ثم تاب الله عليهم ثم عموا وصموا كثير منهم والله بصير بما يعملون وحسبوا ألا تكون فتنة su suna zaton ba wani fitinan da zai same su suna zaton ba musiban da zai same su wannan iyan da suke yi da dagawa da zalunci da suke a doron kasa suna tsammanin ba abin da zai same su sabila da Allah ya musu talala inna Allah la yulili zalimi hatta idza akazahu lam yuflit ka ji tsoron ka ga Allah ya barka kana ta sheke ayanka ka ji tsoro alama ne na Allah baya son ka idan Allah yana son ka ba zai barka kai ta sheke ayanka kana iskancin ka yanda kaga dama ba dole Allah ubangiji zai turo maka wani jarrabawa domin ka wa'azantu ka gane cewa kana cikin danja dole Allah sai ya maka wani alat amma in Allah baya son ka to Allah ya barka ne saboda ya maka kifa ɗaya kwala rana ɗaya kawai in an kama ka ba za ka kubuta ba inna Allah ta'ala la yulili zalimi hatta idza akhadhahu lam yuflit Allah ubangiji yana talala mu azzalimi yana talala wa mungun mutum ran da Allah ya kama shi to lam yuflit ba zai taba tsira ba ya riga ya shiga cikin kamun Allah to talala Allah ya musu ya basu amma sai su suka ta kankance suka amince suna jin ba abin da aka iya da su suka kama kiranye-kiranye na ƙarya da da'awan ƙarya na hannu abna'ullahi wa ahibba'uhu lan tamassanan naru illa ayyaman ma'adudatin Allah ce guli takattum inda Allah adam falai yuklifa Allah ahda am taquluna ala Allah ma la ta'lamu suka yi ta karerayin su wa hasibu Allah takuna fitna sun zaci ba abin da zai same su sun zaci wani fitina ba za ta kasance ba fa'amu suka suka makance ga barin ganin gaskiya duk lokacin da gaskiya ya zo musu da gangan sai su makance wa sammu su kurmance suka makanta suka kurmanta sun mataba Allahu alaihim sai Allah ya ce ku tuba zan gafarta muku ku tuba na ba ku dama ku tuba zan gafarta muku ina ba jin kira sun ma'amu sai suka ci gaba da makancewa wa sammu kafirun minhu da yawansu suka makance suka kurmance suka ijin gaskiya wallahu basirun bima ya'malun Allah yana kallon abin da suke aikatawa jama'a mu ji tsoron Allah wallahi idan muka ga Allah ya bar mu ba mu fadawa a cikin jarabawa kuma muna saba masa wallahi Allah ba ya san mu ne idan Allah yana son ka to wallahi Allah ubangiji zai na kawo maka jarabawa Allah ubangiji in yana son ka idan ka aikata laifi sai Allah ya turo maka wani alat wanda lallai zaka gane cewa ba akan daidai kake ba ko Allah ya turo maka wani ciwo don ya gafarta maka wannan zunubi ko Allah ya turo maka wani asara domin dalilin wannan asaran ka shiga cikin gafaran Allah amma kaga kana saba ma Allah lafiyan ka kalau da ka ci da ka sha da ka ci gaba da iskancin ka da tsiyanka to lallai wato kana cikin wani aya ne Allah ubangiji yake cewa ne a cikin alkur'ani innama numli lahum liyazdadu isma wannan talalan da muke musu to muna musu wannan talalan ne don su ƙara laifi kaman wato saniya ne da da a yanka ta sai ana kawo mata abinci mai kyau ta ci ta ƙoshi ta mulmure tana jin daɗi amma yanka ta da yi to wallahi duk abin da suke ganin su a ciki mutum zai gan shi a ciki na rafahiya da jin daɗi da iyaka ci gaba da iyaka na abubuwan ka Allah ya kyale ka wallahi talala Allah yake maka ran da Allah ya tashi kama ka to ana tsoron za ka mutu babu imani ne shi yasa kawai take idan ka tuna da laifin da kai ma Allah to kar ka jira ka ce sai dan anjima take ka kama nadama ka kama istighfar kana jin kazan nan da na aikata laifi ne Allah ya kawo maka wani fadaka a zuciyanka ko kana kwance ne ka kama istighfar ko kana cikin aikata laifin ne ka kama istighfar ويجب عليه أن يترك المعصية في ساعتها إن كان متلبسا بها تاكا كوي كبري wannan alama ne na Allah yana son ka amma zuciyanka ya kashe ta hanyar da za ka yi ta ɗagawa kana saba ma Allah kana cin haƙoƙin mutane kana zaluntar mutane kana kakkashe mutane wai kuma kana zaune lafiya wai kuma a tunaninka ma lafiyan da aka, aka baka da sauransu wani garkuwa ne a gare ka da da ka ci gaba da sheke a yanka to lallai da alaman Allah Ubangiji ba ya san ka ne Allah Ubangiji ya kiyaye mu Allah Ubangiji ya kiyaye mu manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yace ajaban li amri almu'min inna amrahu kulluhu ala khair in asabathu sarra'u shakara fa kana khairan lahu wa in asabathu darra'u sabara fa kana khairan lahu annabi yace mumini kam ya ji dadi mumini ko ina ya fadi gabani kaman karago dukkanin al'amarin mumini alheri idan yana cikin farin ciki yana cikin walwala sai ya gode ma Allah sai alhamdulillah wannan alhamdulillahin kuma manzon Allah ya ce tamla'ul mizan ita kadai idan ka ce alhamdulillah za ta cika mizani koko subhanallahi at-tuhuru shatrul iman walhamdulillah ne dai tamla'ul mizan za ta cika mizani idan musiba ya samu mumini sai ce alhamdulillah in fitina ya same shi kuma sai ya yi haƙuri kuma Allah ya ce inna ma yuwaffa sabiruna ajrahum bighairi hisab masu hakuri kan ladan su inda a basu to ba wai za a kirga bane ba wai za a ce lada goma ne ko lada ɗari ko ko Allah in zai auna musu wato sakamakon hakurin su to da tatinsa na baiwa yake cikowa ya basu wa ya san girman kyautan tafin ubangiji tafi a babun majazi na faɗa ba kar a ce jiya mun karanta ayoyin ayatul sifat kuma yau na zo ina ina ina wato dangana ma Allah ubangiji ma'ana Allah in zai baka kyauta to zai baka ne kyautan da bai da iyaka idan dai kai mai hakuri ne inna ma yuwaffa sabiruna ajrahum bighairi hisab manzon Allah ya ce lamarin mumini duka alkhairi idan farin ciki ya same shi sai ya gode ma Allah idan bakin ciki ya same shi da damuwa sai ya yi haƙuri wannan kuma gaba ɗaya biyun dukkan alkhairi ne a gare shi saboda haka muna roƙon Allah Allah ubangiji ya yafe mana kurakuranmu ya yafe mana zunubanmu ya saka mu yi rayuwa cikin sauƙi mu mutu mu koma gare shi yana ya yarda da mu Allahumma inna nas'aluka husnal khatima wannan addu'a kar mu na mantawa da shi Allahumma inna nas'aluka husnal khatima Allahumma inna nas'aluka husnal khatima Allahumma inna nas'aluka husnal khatima Allahumma ahsin عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة والله كره harcenmu ya rabu da wannan saboda wato idan Allah ubangiji zai kama mutum wallahi a sakanni Allah ubangiji in zai kama ka wallahi ba za ka farka ba sai dai ka ganka a lahira ba za ma ka sake tunawa da wani abu ba sai dai ka ganka a lahira ko a halin sabo ko a halin bacci ko a halin tafiya ko a wani hali ne ma kawai Allah idan ya ce kawai kun bai kunu ne kawai magana ya kare saboda haka ko da yaushe dai muna cewa to ya Allah muna neman tsarin ka daga mutuwar rafkanuwa Allah kar ka dauki ranmu muna rafkani muna sha'afe muna Allah ka dauki ranmu lokacin da ka yarda da mu albarkan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam lokaci yayi zamu karanta tambayoyi insha Allah
wannan ya ce assalamu alaikum da fatan malam ya shirya lafiya assalamu wa rahmatullah yana so malam masa bayani akan hukuncin ajiye photo frame a cikin gida ya ji ana cewa in mutum ya ajiye hoto mala'ikun rama ba sa shiga cikin gida eh malamai sun yi bayani akan wani nau'in hoto ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce innal mala'ikata la tadkhulu baytan fihi suratun wala fihi kalb ko mala'iku ba su shiga gidan da da akwai hoto ko gidan da da akwai kare to malamai sun yi bayani akan ma'anan wannan hadisi mafi yawa su matsalolin waɗanda suke cakuɗa abubuwan addini su hurufiyun ne suna riƙe harufa ne kawai sai suna amfani da harufa shi kuma wato ba wai zallan matanin harafi ake ɗauka ba ba wai bodi na harafi ake ɗauka a fahimci nasi ba akan koma zuwa ga ma'ana akan koma zuwa ga maganganun malamai yanzu nan da manzon Allah ya ce gidan da da akwai kare gidan da suka ajiye kare na farauta menene laifin su da mala'iku ba za su shiga gidansu ba dazu dazu ma mun karanta ko in ce a kwanakin bayan mun karanta ayoyin da Allah yake faɗa dangane da wa ma allamtum minal jawarihi ko mukallabin karnukan da kuke musu training wanda suke muku farauta ba ba ba ba sai dai idan wato dole sai dai an koma ne zuwa ga fahimtar menene nasi yake nufi ta hanyar wato maganganun malamai da kuma zurfafawa wajen wato fahimtar menene hukuncin abu sura a nan wajen malamai sun ce ba wai hoto bane ba photography bane irin hoton da ake ɗauka dan idan irin wannan hoton ne to gaba ɗaya duniya ma yanzu babu mala'iku ma gaba ɗaya babu mala'iku ma a duniya saboda ko ina akwai hoto in babu hoton ma a jikinka baka jin nutsuwa dan a jihunka akwai kuɗi ko ba haka ba wannan kudin da yake a jihunkan kuma hotuna ne a jiki hotunan ma akwai na manya-manyan kafirai ko ba haka ba kai hoton ma da tafi ba da sha'awa akan kudi shine hoton wani babban kafirin amurka dala eh waye a nan ba son dala eh sai dai idan mutum bai gani ba ita ce kudi mafi tsada hoton kafirai ne a jiki in an kawo maka kuma da ka karba za ka ajiye babu wani abin nan kuma wanda yake zuwa ya ce wai daukan hoto haramun ne bidiyo da ake daukan ka fa kana tsilla tsilla kana abin nan ana daukan ka a hoto eh har kameraman din in bai dauka bai ce kai kai gyara gyara ka gyara ka dauki ta nan ka dauki ta nan ai gwara ma hoto photography da ake ratayawa akan hoto mai motsi hoto mai motsi menene bambancin wannan da wancan rashin fahimtar nasi ne kuma da irin wannan dolan fahimtar ne wasu da su je su fahimci abu sai a zo kawai ana kafirta musulmi a ce wani kafiri ne wani kafiri ne sabila da kawai an fahimci nasi ba ta fiskan da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake nufi ba saboda haka daukan hoto ba haramun bane abinda ake nufi shine sassaka gunki sassaka wani abu wanda wannan abun yana da kurwa yana da inuwa to wannan abin duk wanda ya sassaka shi malamai suka ce shine manzon Allah yake nufi akan gidan da da akwai sura ma'ana wanda aka sassaka ko kuma kare da za a ajiye shi da ba farauta yake yi ba ba gadi yake yi ba ba komai ba kawai yana yawo cikin wato kamar yadda zaka ga wasu turawa suke wallahu ta'ala a'lam na'am wanda ya ce assalamu alaikum ina gaida malam da fatan ya sha ruwa wa lafiya." alaikum assalam wa rahmatullah yana so- eh, yana tambaya akan hukuncin ah, mutumin da yake azumi amma baya sallah ya matsayin azumin sa yake ai ba mai azumi ba duk wanda baya sallah kan ma to ai me za a ce ne ba za a ce duk wanda baya sallah kafiri bane ba a fada idan mutum baya sallah wato a fiska biyu ake kallon sa shin ya yarda ne na farko kenan a shin ya yarda da sallah wajibi ne yaki ko ba haka ba dole sai an duba wannan abun guda biyu ko kuma ya yarda shi bai yarda da sallan bane gaba daya idan ya yarda da sallah wajibi ne ya ƙi kuma ya ce ba zai yi ba to za a mishi imhali za a jira shi a ce ya tuba in ya ƙi ya tuba kuma ya ƙi ya yi sallah to nan ne kuma za a hukunta shi kuma in an hukunta shi ma bai zama arne ba da zai mutu a wannan halin ba kafiri ba ne musulmi ne dan da a masa wanka a masa sitira kuma da a birne shi a makabartan musulmai wato shi Allah so yake yi fa a shigo cikin rahamansa ba so yake yi ya kori mutane ba me ya damu mutane ne wai sai sun kora mutane ga barin rahaman Allah sai kana nuna wa mutum wai akwai wani halin da Allah ya fi ya fita a sha'anin ka koko dai wani kaga ana zagin mutane ana aibata mutane ba kyau yanzu ko masu aikata laifi masu irin abubuwa na badala da sauransu wanda za ka ga an zo ana zagin su ana ce Allah tsine ma 'yan kaniwo Allah ya tsine wa masu kaza Allah ya tsine yanzu wannan shi zai sa su shiryu wannan shi zai sa mai laifi ana tsine masa ya shiryu a ce masa shi dan wuta ne wannan zai sa ya shiryu ba wannan zai sa ya shiryu ba ya ya, ya ikhwan ba shi zai sa ya shiryu ba shi shiriya akan shigar da shi ne bil hikimati wal mau'izatil hasan shi shiriya akan shigar da shi ne da lallabi da rarrashi da tauna magana ba cin mutunci da da wabarundo da iskanci da keta alfarman mutane da sunan cewa wai kai da'iya ne kai mai tashdid ne a cikin addini Allah ubangiji ne ya ce wannan addinin mai sauki ne manzon Allah ka yace addinu yusrun walan yushadda ad-dina illa galabahu di addini gaba ɗaya mai sauki ne ba wanda dai tsananta addini sai addinin yaron jaye shi ko saboda haka wanda yake yin azumi sai kuma yana wasa da sallah to gaskiya alama ne na azuminsa ba karɓaɓɓe ba ne saboda sallah farilla ne azumi ma farilla ne saboda haka ya zama dole mai yin azumi ya kula da sallah ya yi ƙoƙari ya rabauta da ibada a kan lokaci da kuma yin ibada a cikin jami'i kar muna wasa da sallah amma kuma wato ba za a ce zai sake azumi ba ba za a ce ba yi da azumi tun da baya sallah ba a bayan sallah zai biya wannan azumi shi dai sallolin da ya san bai ya yi kokari ya biya kuma ya nemi gafaran Allah subhanahu wa ta'ala Allah ta'ala ala lokaci yayi saura minti biyu to abinda muka yi daidai Allah ya ba mu lada abinda muka yi na kuskure Allah ya fi mana Allah ya kara mana san manzon Allah Allah ya saka mu cikin cetonsa ranar alkiyama Allah ubangiji ya sa muna cikin wanda damu masa rakiya ya Allah ya ubangiji wanda ba su da lafiya Allah ka ba su lafiya amin wanda suke da lafiya Allah ka kara musu lafiya ya Allah ka ɗauke mana annoba da bala'i da musiba da dukkanin damuwoyin da yake damun mu ya Allah ka saukar mana da rahmanka ya Allah ka tausaya mana ka ji kanmu ربنا لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا آمين.
ربنا لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا اللهم يا من أظهر الجميل وستر القبيح ولم يعاكس بالجريرة ولم يهتك الستر يا عزيم العفو يا حسن التجاوز يا باسط اليدين بالرحمة يا مبتدئا بالنعم قبل استحقاقها يا ربنا يا سيدنا يا خالقنا يا مولانا نسألك ألا تشوه خلقتنا ببلاء الدنيا ولا بعذاب الآخرة إلهنا جودك دلنا إليك وإحسانك قربنا إليك نشكو إليك ما لا يخفى عليك ونسألك ما لا يعثر عليك إذ علمك بحالنا يغني عن سؤالنا يا من ليس بغائب فننتظره ولا ناس فنذكره ولا نائم فننبهه ولا عاجز فنمهله يا عالما بجملة وغنيا عن التفصيل ويا سامعا للقال والقيل نفضي إليك حاجتنا وحاجة كل من تعلق بنا وفرج عنا هم الدنيا والآخرة إنك على كل شيء قدير اللهم إنا نسألك ونتوجه إليك بنبيك محمد النبي الرحمة يا نبي الرحمة يا نبي الرحمة يا نبي الرحمة إنا نتوجه بك إلى ربنا دون مي بكاتا أن الله كر يتاشي سيكا بيا بكاتا دم مي داموا الله كر يتاشي سيكا يا يداموا دم مرة لا فيها الله كر يتاشي سيكا يا يتوتنسا دون دسكي بيبيا مؤونا كراتو الله كبيا مسو بكاتا الله ككود داموا ينسو الله كسادا مدى منزون الله يا الله كسادا مدى منزون الله مغنشي أما farki mu gan shi ido da ido lokacin da damu mutu ya marabce mu idan mun mutu mu tarar da shi a kabarinmu ranar alkiyama ya cece mu alhamdulillahi rabbil alamin alhamdulillahi rabbil alamin alhamdulillahi rabbil alamin wallan mu shi dahiru Allah ya kara masa lafiya Allah ya kara masa tsawon kwana kasan mu Najeriya Allah ya ba mu lafiya da zaman lafiya jihar mu jihar Bauchi Allah ya ba mu lafiya da zaman lafiya alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق لا سر الحق بالحق ولا هادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين